بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka muna daren asabar daren biyu ga watan sha'ban ya kai biyu? jiya talatin ko jiya mikatu jiya alhamis yau daren ɗaya ko ku a yau daren biyu ne jirada shi ne ɗaya ko daren biyu kenan haka ne lissafin yana daidai ɗaya ga wata ne yau daren biyu ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa la'ali wasallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na 18 jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafin albarka littafin riyadus salihina na al-imamu yahya an-nawawi Allah ji kanshi da rahama da malaman sa da yansa da namu gaba daya taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ya azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama in ba manta muna cikin babu tauba muna cikin hadisin kab irin malik wannan mai tsawo mun kai idda shi kab dan malik Allah ƙara masa yarda yake ba mu labari cewa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin gazgata tuba shi zai fita daga duke shi gaba ɗaya bar wa Allah maɗaukacin sarki annabi ya ce ka bar wani ɓangaren dukiyarka ka riƙe wani ɓangare ya ce to kuma ya alkawari ba zai ƙarya a zanzan shi ba ya ce ba mutumin da Allah ya kyauta ta jarawa a kan shi a kan gaskiya irin shi ka abin malik ɗin ya ce domin ya ga amfanin ita gaskiya ɗin kun gane wajen ko to za mu ta inda ke cewa wa inni la arju an yi hafadani lahu ta'ala fi ma baqiya yace har yanzu bai ƙarya kuma yana fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi abin da ya saura na rayuwarsa kada ya ƙarya muna roƙon Allah ya tsare mu daga yin ƙarya a rayuwar mu gaba ɗayanta ina fatan fahimta qala yace sai ka bi ke cewa fa'anzallahu ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki saukar da wannan aya jama kun ga wajen ko? inda ya ce laƙatta ballahu ala nabi haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya anshi tubar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wal muhajiri da muhajirai wal ansar da ansarawa alladina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi shi wato suka bi manzan Allah da ya kira su a tafi yaƙi fi sa'atil usra a lokacin tsanani lokacin bazara ina fatan fahimta in za ku tuna yaƙin tabuka hadisin yana bayan yaƙin tabuka ne a lokacin da aka bata kaga irin zagaman suna yi gwaiba tana yi da wannan lokacin haka ana kuma tsananin zafin rana kuma sai ku iya sayankin wajen nasu a wani lokacin aka tafi annabi ya ce a zo a tafiya iga shi ba kuɗi ba tattalin arziki amma haka suka daure suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duka dai Allah ya ce an shi tuba su ma'ana shi manzon Allah wato akwai wani abu na godiya ne bai tsaya da kanshi yayi da kyau ba Allah ya shi tubar sa muhajirai da ansari kan wayannan kam dukkan su ayi samun kurakurai tare da su Allah ya ce to duka ya an shi tubar su a wace shekara aka wannan magana shekara ta tara bayan hijira gab da rasuwan manzan Allah bai ce shekara ɗaya ba ina fatan fahimta yanzu wannan kaga shaida ce ga Allah yake ba da sabai cewa waɗannan muhajirun da ansar ko da wani abu ya ishe su falala ba wannan ishe su falala cewa Allah ya anshi tubansu ina fatan fahimta wannan abu da haka duk wani kissa da wani zai kawo kaga ba zai iya tura wannan aya da Allah ya faɗa ba cewa Allah laqad taballahu 'alan nabi wal muhajiri wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil usra wanda suka mashi biyayya a lokacin tsananin kunci me kashin arma min ba'di ma kare zigu qulubu fariqin minhu bayan zukatan wasu ya kusa karsun kusa karkata amma Allah bai sa sun karkata din ba sun mata ba alaihim ya tubu Allah shi tubar su don tabbatar ta tabbata ta tabbata ina wa bin ra'ufu rahim ko zuwa ƙarshen ayoyi din Allah sa mu dace sai ce hatta balaga har inda Allah aya ta kai inda Allah ke cewa innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah madaukakin sarki game da su sahabban nan ra'uf mai ra'afa ne mai tausayi rahim mai jin kai sai Allah sai mala ce wa alal ladina wa wa alal ladina wa alal salasati alladina khulifu ai wa laqad taballahu alal salasati kenan Allah ya anshi tuba guda uku din nan alladina khulifu waɗanda aka sa masu takunkumin hana yin magana ina fatan fahimta shine alladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardh har sai da ƙasa ta masu ƙunci bima rahubat diddiyalwa da take da shi gari ne mai faɗi amma sai gama an sa su a cikin gwangwani saboda hana magana da aka sa a masu ina fatan fahimta wa zaqat alaihim anfusuhum zakatan suka ƙunci su ma ina fatan fahimta nan ma yace hatta balaga haka dai Allah ya ci gaba da bayani har sai da kai inda Allah yake cewa ya alladina amantu qullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ba wai kai ka zauna da mai gaskiya ba kawai kai ma ka ringa mene ka ringa mai gaskiyar sannan aya tana cewa zama da masu gaskiya lazimin shi shine ka zai kai ma ka zama masu gaskiya din domin kana zauna da masu gaskiya ba ka ji ƙarya balantana ka koya kai ma ka dan girbata ka ko ba haka ba gaskiya ce za ka ringa shi wannan zahiri ne zai karantar da mu addini da yake cewa mu zauna da mutanen kirki mu zauna da bayan Allah sai abin ya na so ya shafe mu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina zama da mutanen kirki ko ba komai sai ka karu mafi karanci shi da zaka sharri ba zai ringa yawo a gabanka da kunnuwanka da idanunka ba ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace malin sai ke ce ayatul tauba aya ta 117 da 119 ita wannan sura ta tauba sura ce wadda aka saukar ita ma karshe karshe rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda cikin ta tana dauke da darussa da yawa tana bayanin mu'minai tana bayanin mushrikai zalla kafarai abokan adawa sannan ta yawaita magana kan munafukai a wannan sura din ba ta yawaita magana kan munafukai da siffofinsu masu magana biyu fuska biyu kuna tare amma ba tare kuke ba suna nan da zaƙin baki suna nan da iya shishigi suna nan da iya kaza da kaza amma Allah ba tare da ku suke ba da ka duk inda ɗin mata musulmi suka taru to kasu ɗauka duka kowa mutumin kirki ne kuma kasu hukunta kowa sai sun samu tabbaci a kai duk inda kuke akwai munafukai ina fatan fahimta idan ku je kwanta so ta ba za ta ishe ka darasi da yawa ka gani sai malai ke ce kala ka abu sai ka bi ke cewa wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin qattu na rantsi da Allah Allah bai taba mun wata ni'ima ba tun da nake ba da idhadani Allah lil islam bayan Allah ya shiryar da ni zuwa ga addinin musulunci a azama fi nafsi wadda ta fi girma a raina min sidiki rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fiye da gaskiyar da ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kabe yana kallon wannan gaskiyar da yi to wata ni'ima ce Allah masa musulunci ni'ima ce yana jin ta kuma yana jin ni'imar da Allah ya taimake shi ga manzon Allah gaskiya sai ya ce al'alla akuna kadhabtu ya zama ban kasance ne mai ƙarya ba fa ahlika kama halakal ladina kadhabu ballantana in halaka kamar yadda waɗanda suka yi mai ƙarya suka halaka inna allaha ta'ala qala lil ladina kadhabu domin Allah madaukakin sarki ya faɗa ga waɗanda suka manzon Allah ƙarya hina anzala alwahya lokacin da ya saukar da wahayi akan su sharra ma qala li ahadin mafi sharrin abin da ya faɗa ga wani qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki sai ce ya halifuna billahi lakum za su rantse za su ringa rantse muku da Allah ya halifuna fi'ili mudari suna maku rantsuwa da Allah idan qalabtum ilai idan kuka koma zuwa gare su litu'ridu anhum dan ku kauda kai ka ku ringa aibata su ku kauda kai daga gare su ka ku ce kash kun yi kaza ba ku kaza ba kaza kaza sai ce wallahi tallahi sun yi rantsuwa sai Allah ce fa'ridu anhu ku sabai ku kauda kai ku rabu da su din innahum rijisun su dai kazanta ce ina fatan bayyanta innahum rijisun su dai waɗannan mutanen ƙazanta ce wa ma'awahum jahannama makomarsu kuma shine wutar jahannama jaza'an bima kanu yaksibuna sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa ya halifuna lakum suna dai rantsuwa a gare ku ku sahabbai litardau anhum saboda ku yarda da su cewa mutanen kirki ne a cikin ku suke fa in tardau anhum to dan kusa bai kun iya yarda da su din fa inna allaha la yarda an qaumil fasiqina to shi fa Allah baya gamsuwa da mutane suke fasikai ko da ku kun yarda duk duniya in Allah ya san kai fasiki ne kai mugu ne in duk duniya sun kalle ka a mutumin kirki wajen Allah kana na mugunka al-ibra bil haqa'iq la bil asami haƙiƙa Allah ke kallo ba sunayen da ake sa abubuwa ba ina fata kun fahimta daka a daina munafunci a daina gulma a canza abu suna ai kaza ai kaza a Allah da ana kallon abin a yadda yake ne ina fatan fahimta misali kuɗin gwamnati ku ce sai ku je kuɗin gwamnati ku ce ai office wane ne ku sassa abun suna ina fatan fahimta sai ku cinye da sunan da kuka sa mashi Allah na nan kallon shi a matsayin kudin talakawa kuka cinye ina fatan fahimta so da haka Allah yana kallon mene haƙaƙi waɗannan munafukai zuwa suka ga manzan Allah sallallahu wallahi tallahi manzan Allah akwai uzuri kaga kaza kaza gida wacce ba ta lafiya wane ne wani annabi ce ku je Allah gafarta muku Allah gafarta muku sai su dauka wai sun wa manzan Allah waye har ma suka koma suna cewa huwa uzunun ai manzon Allah mai jin magana ne da ka gaya mai sai hau wa haka suke cewa wai sun ɗauka bai da wayo ne bai sani ba ne ba san dattaku ne da girma ba wani za ka zo ka girba mai kai mai yana kallon ka kawai za ku mai jeka ba ku mai sha ma fi shi ta tashe kawai kai kan ga ha ina gana na gana dufa shi kawai na wuce abin nan a ina ba ta fahimta haka suka dauka suka ce manzo Allah ku ne sai annabi ce to shikenan ku tayi Allah gafarta muku domin shi an ce ake da zahiri ne ka zo kuma ka rantsa da Allah to ya ansa shine Allah ya saukar da wannan lugudan ayoyin akan su cewa kazanta ne su kuma yan wuta ne makoma su kenan azaba jahannama Allah kuma ba zai taba yadda da su ba dan Allah Ka'ab ya je ji eh shi fa yanzu ka dauka gashi nan an kama an tafi wuta ne shi sai Allah ya tsayar da shi ya je ji kenan sai da dole ji wannan ni'ima da ya sake ya yi wannan kare shi ma cikin wannan lissafin zai zama ina fata an fahimci wannan abun Allah shi kyauta sai malam yake cewa tauba ga yana aya 95 96 qala ka abu sai ka abu yake cewa kunna kullifna ayyuha thalathatu mu ukun nan an hana yi mana magana shine kullifna ay muni'a al kalamu ma'ana an hana zance tare da mu an amri ula'ikan ladina kabila minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga al'amarin wa'annan da suka zo suka manzo Allah annabi an shi rantsuwarsu hina halafu lahu lokacin suka rantse masa fa bay'ahum wastaghfara lahum annabi musu ba ya roƙa masa gafara wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amrana mu ukun nan ko sai Allah jingina al'amarin mu manzo Allah jingina al'amarin mu shine arja daga irja sai annabi jingina al'amarin mu hatta qadallahu ta'ala fihi bidhalika har sai da Allah madaukakin sarki hukunci akan matsalar mu da abin da ya gabata kuka ji qala Allah ta'ala Allah faɗa ya game da mu cewa wa ala salasati alladhina khulifu haka nan Allah shi tuba mutum uku din nan da aka hana magana da su wa laysa alladhi dhakara mimma khulifna takhallufuna anil gazwi to an ce khulifu khulifu ta maimaita a cikin hadisin to wannan din da aka faɗa wa alal salasatin ladina khulifu sai ce laisa ladhi zakara minna ba shine wanda Allah ya faɗa game da mu ba takhallufuna an gazwi wai na kin fitan mu daga yaki inna ma huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana shine hana ayi magana da mu da jingine al'amarinmu da aka yi shi ake nufi nan wa alal ladina wa'ala salasin na khullifu Allah ya sa kun gane fasar wajen ba ana magana mutum uku da suka ifitaki ba nan wajen khullifu anan mene waɗanda aka jingine lamarinsu aka sa masu takunkumin hana magana amma ita kana khullifu tana kuma anan tana ɗaukar ma'anar mene waɗanda suka ifita yaƙi ɗin Allah sa kun gane shine sai yake cewa walaysa wa inna ma wa taqlifu yana rajau amrana amman halafa lahu daga cin waɗanda suka rantse masa wa atadara illa suka bashi uzuri fa qabila minhu annabi an shi uzurin nasu wannan hadisi ma lace muttafaqun alayhi bukhari muslim fitar da wannan hadisi din wa fi riwayatin awatarwa kuma yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kharaja fi gazwa tabuka yawmul khamis annabi ya fita yakin tabuka ne ranar alhamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawmul khamis annabi ya kasance yana son fita anguwa ko kuma yaki ko na burada alhamis wa fi riwayatin wata riwaya kuma yace wa kana la yaqdubu min safarin illa naharan fi dhuha annabi baya isowa daga tafiya sai da ansi da hantsi a lokacin warha kuma da yini cikin lokacin warha fa'iza kadima bada abin masjidi annabi idan ya iso gari sai fara zuwa masallaci fasalla fihi raka'ataini annabi sai salla raka'a biyu thumma jalasa fi sannan sai zauna a cikin sa jama'a kun fanci wannan hadisin ko to Allah ya mu dace za mu tattauna fa'idoji ko bari kowa ya cire da kanshi to ai daga bakin ko zan ji yau discussion ajin na discussion ne yau ko yauwa to a cikin wannan zungureren hadisi shafi uku ko wannan zungure wanda fa'idoji za mu iya samu a cikinsa a gurguje na'am waye zai yanka wani ya feɗe kuma rikin zubu kusa wannan hausa ba don ba kwa koyan ruwa ba kwa koyan kurmi eh ni zan yanka ainihin ne yanka matin da na fasara mu to ka ce ni haka abinda mu fahimta daga ciki shine kimar gaskiya jama'a ita gaskiya di yadda aka yi malam Allah zai ijira ka kanta amma tana da kyakkyawan aqiba in za ku tuna ka'ab da ya taso ya zo zai faɗa 'yan ƙwai suka ce mashi to kai me yasa ba ka manzon Allah ƙarya ba kai maka ce kaza kaza da kaza da kaza sai ce an samu sun haɗo da wani matsala aka ce eh da wani wani sai ce to gaskiya ni ma zan tabbata akan gaskiya kuma na fatan kyakkyawan sakamako an kan wannan gaskiya din fa ma fa ya sha wuya kwana hamsin ba mai magana da kai abu kata da al'ansari shi da ɗan ƙwan shi ta friend ɗan uwa kasa a cikin dangi Allah ya haɗa ka soyayya da wani ko to shi na je ce assalamu alaikum bi amsa mai sallama ba ni ne faɗan wani naka ka san na san Allah ka san baban kawai shaidan ne shi waye sani Allah ne sani kawai ina fata an fahimci wannan abu kuna fahimta wannan lamarin to don haka jama'a gaskiya ban san a cikin ɗabi'un musulunci wata ɗabi'a mai nagarta mai amfani mai daɗi da Allah da annabi ke santa irin gaskiya ba kun gane shi sa sai da abubakar allah ƙara masa yarda lokacin da ya zama khalifa mai hudu ba shi ke cewa ayyuhan nas inni wallitu wa lastu bi khairikum Allahu akbar Abubakar anta khairuna ina ba ta fahimta yace an nada ni shugabanci ba tare na zama ba wai ni ne fi ku alkhairi ba ina ba ta fahimta da ya ci gaba da jawabi sai ke cewa ƙarshe ce wasiliqu amana wal kadhibu khiyana gaskiya akwai aminci ƙarya kuma akwai ha'inci a cikinta ina fatan fahimta aisha take cewa manzon Allah sassan ba wata ɗabi'a da kake yi ya fushi da kai share ka rufe babinka gaba ɗaya irin ƙarya ka ai rowa ya maka dariya ka ai kana son duniya ga kana ta iban duniya kaman katin zami a bukari goban Allah kai mu kai ka kana ka an hada ma ta duniya ita ma wani ɗabi'a ce mara kyau ko ba haka ba amma sai ya maka ma dariya amma sai ka girba ƙarya to manzo Allah zai kulla babinka ne gaba ɗaya to ɗabi'a daga cin ƙarya mafi shar daga cin jama'a ‘yan uwana shi ne a ce ɗalibin ilimi ko malami a ce na ƙarya ina fatan fahimta ɗalibin ilimi ko malami a same shi yana girba ƙarya to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi ɗalibin ilimi da malami idan suka ƙarya su ƙarya suna zama tana da lasisi ne mutane sai su ɗauka addinin Allah ne ina fata an fahimta mutane mai su dauka wannan kare ma addini shi wannan abu mata ba ba su banci ga kuskuren shi ba don haka yan uwa musulmi ina kaina wa'azi ban sai da zan yi gansar in fahimtar da mutane irin munin ƙarya bane ban san da zan yi bayanin da zan bane in gaya mutane fa'ida da amfanin gaskiya ban san yaran da zan yi wannan bayanin ba amma ina fatan Allah ya cusa a zuciyata zakatanku gaba daya gane mahimmancin gaskiya da amfanta da lazimtata da kuma gane munin ƙarya da shanta da nisantata yadda ake ƙarya da baka haka ake ƙarya da baki haka ake da jiki yadda ake gaskiya da baka haka ake da komai da abin nan dole ka zama dukkanka ka zama mai gaskiya ne na fata mun fahimci wannan abu Allah samu dace to sai wa ni na yanka din malahi saura kai inda ka ce za ka fi ni na'am sai sati mai zuwa ta dinja yaro muna so mu gama babi yau gaba daya to na'am Allah ya jarce shi kuma ya ci jarbawan ko na'am gaskiya ne Allah ya jarce shi kuma ya ci mene ya jarbawan to kullun mu ringa roƙon Allah ya sa mu jirwa da ya jarce mu dan Allah bai ga dama ba abu mafi sauki sai Allah hada kar jarba akai ka kasa cin jarbawai shi kullur wasu za su dade ana harka addini da su wa'azin kasa da su wa'azin mako da su majalisin malam wane majalisin shak wane sai ka arshe sun koma suna bin wasu bokayen karshe sun akwai wanda na san su muka fara gani a gaba gaba izala muka biyo baya yawan ganshi da carbi ya koma na bin wasu mutane ga salam to wallahi sai da tawalu ga Allah da neman ashiri Allah madaukakin sarki shi yasa duk sun kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to ka ringa tana abin da kake faɗa kana bauta Allah kuma kana neman taimakon shi Allah samu dace to tunda kun kasa bi da za mu shiga za mu karasa na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am ya share experience da su kun gane abin da malam nura ke cewa shine darasi ne mai mahimmanci yanzu wannan ka'ab asalin hadisin daga ina ya taso ka'ab yana karanta da ɗan shi ne aka ce wa ka'ido ka'abin yana karanta da ɗan shi ne wannan hadisin kaga kenan tarbiyya yake masa yana sharing din experience na wani alfanu da kaza babu shakka babi ne mai fadi da kamata musulmi su gane da yawan ba ma zama da ayyan mu ga masu ga abin da ke fara a yarkon ba su tarihin mu wani bajinta da muka yi na alkhairi ko kuma wani rami da muka fada mun nuna masu kansa fada wannan abin galiban amma a da iyaye sukan wannan tsawar suna karanta ka ne su kamar yadda wani mai sako kamar wasu masu farfesoshi a psychology da ka daura ba za su ce eh wani kaka sake kaza kaza kaza ka kuma a da da ke tarbiyyar lafiya lau da an ce maka kaka sake shikenan ba ka bukata aya da hadisi gaskiya da ban da zama da 'ya'yanmu da wanda suke kudu muna gaya masu kunji-kunji sannan ku teenager young men ina gaya muku shawara ku ringa jin magana na gaba da ku sau da yawa na gaba ke zai ce kakkai kaza a irin mahangan tubaran ka suna maka ai kazan nan daidai ne a age ɗinka shekarunka amma shi ya gaji ya gari ya hango abu na gani ba sai ka ƙi sai ka je gaba sai ka ga oh na yi kuskure kuma galiban raunin aka tafi shekaru ba a dawa baya ina fatan fahimta ku ringa jin kunne a gaya maka musamman mutanen kirki mutumin da ya tsoho ba a gidan giya ba ba a tasha ba ba a kaza ba yi yana kamsa salawa ce yana kaza kaza wallahi in ya gaya maka magana kaka ballantana ce hada da ilimin addini da bautar Allah wallahi da wahala ya gaya maka magana ka baganta haka nan ba ina fatan fahimta don haka barin ga zama da yan muna share din experience da su da kuma yin tarbiya a gare su Allah samu dace waye ma daga hannu aha yanzu fatawa ta bude ma lura ta minka musu na'am na'am to a ina suka fito Mm. na'am to wani dira ga cin taimakon Allah gaskiya ma ne faɗa domin ba don yi haƙuri ba sanda wancan sarki na gasa sana turo mai da leta zo baka appointment in ma kaza in ma kaza kaza da sai bu kawai amma sai ga gare jure ga wannan bala'i ne ma haka yace ko sai je kona ta to kun ga wannan abu na mukarrar shi a cikin hadisin ka idan wani abu na sharitin karo ka to kana baran baraci da ku zauna lafiya ba a compromising na sha ka to awazi sai ka je ka tadda ka ta yi irin kayan nan ta ce ta matsa jiki ta fito da rabin nono a waje za a fita yawon sallah kar a ce a wannan cire ki ba kanwaki wannan sun maki kadan yayyaga su a kona su a yaga mama ce a alhaji kakar a yaga su kawai a kona su in guda biyar ne a ce to ya dace sallah ce shikenan ta sa tsohon kayan ta shikenan duk su gama kuncin da maman da ita din duk a gama kuncin shikenan kuma ka zazzara idanu ina fatan fahimta sai ka je ka ga yaro ya sa irin wannan ans down din nan kai eh nan gidan zo nan cire su a gabai ɗauko kalanzir cin nama su wuta to gowon maza ce to aiko an yi alhaji zai ce zai ƙona ne ba duk abin zai sa ka ɓanna da Allah arkalu a tsari na shari'a baran-baran ake rikici a zaune lafiya madin ashe wannan letar ta zama mashi evidence wata ran ha ni lokacin da aka majar ga ta ka dafa da sarki wane turo mun ma amma na ki haba sai kona ta ce ita mata ga cin bala'i da tana nan watan ya kalla sai shi ɗayan gabe to a can ɗin ma za ka yi musulunci kuma kana yi kana abin nan sai a shawara ta zo mashi ina fatan fahimci wannan abin mun kan hadisin wanda ya musulunci cewa aka yi baggarinsa gaba ɗaya to in za a yi wannan tawaye ake da abin shi sa ku banna ta ƙi gyaruwa a ƙasar mu yanzu saboda mene saboda kullun tana nan duk inda kake duk inda kake da inda kake da ina ne ko da abu yayi yawa shi sa ga ana da wahala gyara amma karantawa da batar da banna ake Allah ya kyauta na'am karfin imani shi ka abdin sai daure ko shi ne agam da malam bicewa ya faɗa kenan to malam katada wa alaikum salam na'am na'am eh to kada eh kuna da abu yake cewa ma da ke cewa ita ƙarya za ka zo ka yi tun mutane sai ka ɗauka duk ba su da wani da kake ƙarya su ƙarshen ta kuma tsarara ake kallon ka ko ba haka ba to sannan kuma duk a gama dai ƙarshen ta dai ba daɗi wataran wani gwamna yake cewa yake wasu 'yan siyasa faɗa 'yan uwanshi ya ce shi ya lura cewa kuɗin siyasa ba su da albarka don ƙarya da yaudara ta yawa a cikinsu sai fara ga misali ka duba wani gwamna wani ka duba wani ka duba wani duk gashin a tsaya gaske a rayuwa wani ya koma dan kamu kamu wani kuma da kaza kaza Allah shi kyauta to nuhu bari da kan sai mu tsaya na'am ban ji ba to da aka yi a ina yadda mene eh ok abu kasa eh to kun ji abin da yake cewa shine tabbatar da annabta firasa ta manzon Allah shine manzon Allah da hango guguwa ta taso sai ce Abu Khaisama wannan Allah sa sai kuma zama shine din wannan suna ce firasa annabawiyya na'am to lokaci ya kware malam mun shiga gaskiya ne wanda ya ce kuma yana nuna ɗa'ar sahabbai zuwa ga manzan Allah yadda ‘yan matarka a ce ka te magana kai ta ƙin magana da kai ‘yan uwanka yadda suke duk dangin shi suka ware mai baya saboda mene saboda biyayya ga umarnin Allah da manzansa alaihi salatu wassalam to fannin in za mu kwana ana tsakurowa za a haka hadisin manzan Allah ke za a ta fito da fa'idoji kenan kaza fa'ida ne kaza fa'ida ne to za mu ja birki dole saboda minti talatin ya cika sai Allah kai mako na gaba sai mu ƙara sababan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الورث منا جأثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله